أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba goma ga watan Rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 31 ga watan 12 2025 kamar yadda aka saba rana irin waɗannan ko ranaku irin wannan na laraba a wannan masallaci muna karatu a wannan littafi mai suna addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin malamai 'yan mazan jiya a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na saba'in da uku kenan darasi na saba'in da uku za mu tashi a daidai kitabul itiki littafi da yake magana akan bayanin 'yanci yanta bawa musulunci ya cimma larabawa da waɗansu irin al'adu waɗanda suka gaje su a cikin sakafat ɗinsu irin na jahiliya an ce jahiliya ta ma kablal islami da kuma abinda shedanu suka yi masu wahayi zuwa ga suka yi masu wahayin shi zuwa gare su suka dora sa kan abin da ba haka yake ba to da musulunci ya zo sai ya daidai ya tabbatar da wasu ɗabi'un ya kuma kora wasu ɗabi'un ya ƙarfafe su akan wasu ɗabi'un ya kuma hana su wasu ɗabi'un to daga ce abin da musulunci ya cimma larabawa a kai shine mallakar bayi to sai musulunci ya tabbatar da tsarin da cewa a iya mallakar bawa amma sai aka gyara hanyoyin ba ta kowace irin hanya ba yadda su suka saba kawai wani ya ballo wata rigima ko kawai ya tara wasu mutane ko oba ya kwashe 'ya'ya ya je ya sayar ko wani mutum mai ƙarfi ya je ya kwashi wasu masu rauni kawai ya je ya sayar a musulunci sai ya fitar da tsari na hanyoyin da za a bi a samu bayan babbar hanyar samun bayi shine jihadi da aka shar'anta wa musulmi kuma aka haramta wa iyaye sayar da 'ya'yansu har annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa mafi girman zunubi sune mutanen da suka abin nan mutanen da suka saida ɗansu ko mutumin da ya saida ɗanshi kuma ya ci kuɗin to jihadi da aka shar'anta hanya ce da ake samun bayi sai kuma hanya ta saye in an samo shi ta hanyar da ta kamata an yi jihadi ka samu bayi to za ka iya kaiwa kasuwa ka siyar to daga nan dama ta buɗu ga wani da shi ko ba ta hanyar yakin ba ya je kasuwa ya duba ya zaɓa ya saya namiji ne ko mace sana ka sanya ka'idoji da cewa duk wanda ya shiga cikin wancan kangi ko can da'ira ta bauta to kuma akwai buƙatuwar a ƴanta shi su waɗanda suka mallake shi aka zaburar da su cewa to su ƴanta shi to wannan ƴancin da aka kwadaitar da musulmi su ƴanta bayi da shi a hanya ta mustahabbi aka kuma shar'anta masu ƴanta bayi a harka ta wasu ayyuka na ibada to shine zamu tattauna nan mutum ne dan uwanka duk gaban da yake da su kana da su ko duk gaban da kake da su shi ma yana da su to amma dai a haka kuma za a zo kai ka mallake shi ya zama a ƙarƙashinka ka ɗora mashi ayyuka da ɗawainiya ka sa shi kaza ka sa shi kaza kuma hatta mahaifan shi ko iyayen shi ko 'ya'yan shi ba su da iko a kan shi sai kai in ka ga dama ka je ka sayar da shi to sai musulunci sai ya kwadaitar akan a rika yan tabayi duk wanda ya yan tabawa gwargwadon yawan gabban bawan gwargwadon yan tashi da zai daga wuta duk wanda ya yan tabawa ya aikata wata ibada daga mafifitan ibadu to sannan sai aka shar'anta mana sai shigo cikin shari'a cewa wanda ya kashe wani mutum daga cikin ayyuka da zai yi na haƙƙin Allah shine ko dai ya sai bawa ya yanta ko kuma ya azumi na wata biyu ko kwana sittin babu zaɓi na uku a kisan kai ko kuma mutumin da ya rantsuwa kuma ya zo ya hinsi to shi ma in yana so ya kubuta zai aikata ɗayan ayyukan ibadu guda hudu to kuma waɗannan ibadun daga ciki aka ce akwai ‘yan tabawa ko ko mutumin da ya zihari ya siffanta matar shi ko bayan matar shi da bayan mahaifiyar shi to shi ma ba zai sake kusantar wannan mata tashi ba har sai ya yi kafara da ɗayan abubuwa guda uku kuma daga ciki akwai ‘yan tabawa ko ko mutumin da ya karya azumi kafara ta same shi to shi ma zai yanta bawa a matsayin ɗayan ukun ayyukan da zai yi na kubuta daga wannan aikin sabo da yi ko wannan zunubi da yi ko wannan laifi da yi to duka wa'annan waɗansu hanyoyi ne da aka zaburar da mu aka kwaɗaitar da mu akan mu yanta bayi a ciki to wannan littafi zai magana akan falala da kuma hanyoyi da tsare-tsare na ‘yan tabayi. In ka ɗauki suratun nisa ayar da ke cikin suratun nisa kenan inda Allah ya yi maganar kafarar kisan kai, kisan kan ya zama na kuskure wanda akwai kafara a kan mutum, abin da ya shafi haƙƙin Allah kenan. Haƙƙin Allah shi ne kowa ya azumi sittin ko kuma ‘yan tabawa. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ سيتي فتحرير رقبة دون دي كشري دا كوسكري تو أبن دي كنششيني زي ينتباوة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا wannan haƙƙin bayi kenan yan uwan mamaci in suka ce sun yafe to wannan ya faɗi maganar diya ta tafi amma haƙƙin Allah yana nan dan ba inda yace ya yafi shine ko da ya nemo bawa yanta ko kuma ayi azumi 60 ba a ciyarwa a kafara ta kisan kai aka yi maganar kafara ta rantsuwa la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum a cikin suratul nisa a suratul maida shi ma ya kawo wannan yanta bawa to ya wannan yancin yake kamar yadda muka bayani ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu ga yan tabayi akwai hadisi na sayyidina abi hurairah radiyallahu an wanda yake cikin as-sahihaini annabi yace mana ataka raqabatan muslima duk wanda ya yan tabawa musulmi ataka Allahu bi kulli udwin minhu udwan minan nari Allah zai yanta kowace gaba daga bawan daga wanda ya yanta a madadin kowace gaba daga bawan da aka yanta minan nari a yantar da shi daga shiga wuta hatta farjuhu bi farjihi har al'aurar shi a madadin al'aurar bawa kaga bawan da ka yanta gaban shi 360 kai ma haka to yadda aka ka yanta gabbai 360 to kai ma an yanta gabban ka 360 annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin abi umama yake cewa ayyama imri'in muslimin a'taka imra'an muslima babu wani mutum musulmi da ya yanta wani mutum musulmi kana fikakahu minan nari face sai wannan bawa da ya yanta ya zame mashi fansa daga shiga wuta yajzi kullu udwin minhu udwan minhu kowace gaba ta wancan bawa da ta wannan mutum da ya yanta za ta samu fansa a madadin kowace gaba ta wancan bawa da aka yanta to sai mala ya fara da bayanin in ka zo wannan yancin da za ka yi ila yanci ne a da'ira ta wajibi ko ko yanci ne a da'ira ta mustahabbi ko kuma zaburarwar da aka yi maka ka kwaɗaitu a babi na targibi da tarhibi da guziri domin haɗuwa da Allah lafiya to sai mala yace afdalur riqabi anfasuha mafificin bawa shine wanda yafi daraja a wurin masu shi ai ko da mu mutane wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya Allah ya fifita wasu akan wasu hatta annabawa hatta tsire-tsire hatta kowane mataki har mala'iku zaka ga wasu sun fi wasu zumirratin fastawa ai ba ku aka faɗa ma haka ba to bawan da ya fi ƙima da daraja a gun mamallakan shi to idan ka saye shi ka ‘yanta ya fi lada da daraja akan bawan da bai kai shi ba a wajen ma'abutan shi akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari radiyallahu an yake cewa ya wata rana ya ce ya manzon Allah ayyul amali afdalu yazo ya Rasulullah wai wani aiki ne yafi kowane falala mu rike mai tai sannan bai ce mishi al-imanu billah ka rike imani da Allah baka da ibadar da ta kai kai imani da Allah sai ya ce wal jihadu fi sabilillah me biye da shi to sai kuma ka lizumci jihadi domin ɗaukaka addinin Allah kala sai abu dar ya ce kultu ayyur riqabi afdalu wani wuya wani bawa ya fi falala in na zo ‘yantawa sannan bai ce mashi an fasu ha inda ahali hawa aksaru ha samana bawan da ya fi falala da daraja shine wanda ya fi daraja da ƙima a wajen mamallakan shi kuma ya fi sauran yawan kuɗi wancan matsayin da yake da shi da ƙima a wajen masu shi kuma shi zai bashi wancan adadi na kuɗi yace waya juzu al'itqu bi sharti al-khidmati wa nahwiha kuma ya halasta ya halasta yan tabawa in an zo yan tashi bi sharti al-khidma sai a sharɗanta mashi cewa to zai yi hidima wa nahwiha da makamantan hidima ko dai ya zama hidima ga ɗaiɗaiku ko kuma ya zama hidima ta addini ga al'umma gaba ɗaya wannan babu laifi in ka zo za ka yanta bawa ka yi haka mu yanzu ba bayan ko kama dai karatu ne mai muhimmancin da yana da kyau mutum ya sani inda a ƙarƙashin shi za ka iya fahimtar to ai kamar ma mu ake mu ne muka zama bayin yanzu gwargwadon ƙarfin tattalin arzikin gwargwadon da za a bautar da ku akwai hadisin safina ibn abdurrahman yake cewa a takani ummu salama shi safina ibn abdurrahman yake cewa ummu salama ta yanta ni wa sharatat alayya amma lokacin da tazo yanta ni sai ta shardanta mani cewa idan ka yadda zan yanta ka da sharadi daya menene sharadin tace an akhadiman nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama masha zan ci gaba da hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya rayuwar annabi nace mata na yadda a yanta ni a haka shikenan kawai sai aka yanta ni sai ta yanta ni sai zama yana tawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hidima har zuwa lokacin rasuwar shi sallallahu alaihi wasallam so da ka ba laifi in zaka yanta bawa ka sa mai sharadi na wata hidima hidima fardiyya ko hidima jama'iyya ka iya cewa to wani kai bawa na ne zan yanta ka amma za ka rika kula da masallacin nan ma'ishta ni ce ya da shi kenan ni ce bai yadda bai ga ce to mu je kasuwa in sai da kai in soye wanda zai wannan hidimar ko in sai da kai in samu salarin biyan wani ba laifi kenan an sanya ire-iren waɗannan sharuɗa wa man malaka rahimahu ataka alaihi duk wanda ya mallaki dan uwan shi na jini shine rahimahu ataka alaihi ya ‘yantu a gare shi, ka samu kuɗin Arias ɗinka, ka tafi wata kasuwa ta bayi, ka belayi, ka belayi, ka samu wani gwani, ila mai digiri da digirori ga hadda da ƙur'ani da hadisi, kawai ka siyo shi, sai da ka dawo gida sai ta faso ƙaninka ne, to tana fasuwa ya ‘yantu kawai. Ba buƙatar a ce to, to ai bari Allah ya kai mu safiyan yan tashi ba a jiranka ba ta lokaci da kai kace ka yan tashi kawai yanzu tana fasuwa dan uwanka ne a takale ya samu yanci nan take imma mutun yaki to hukuma za ta tilasta mashi dole dai ya gudana a haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin samura ibnu jundubin wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Dawud al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah duka sun ruwaito wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tamam malaka za rahimin muharramin fa huwa hurrun duk wanda ya mallaki dan uwan shi muharrami ila wa ila kani ila ya ila da ila jika ila uwa ila uba ila kaka duk wanda ka mallaka cikin waɗannan fa huwa hurrun tana bayyana shikenan ya entu a wata riwaya annabi ce fa huwa atiqo ya int ba maganar kuma wani lissafi wa man masala bi mamlukihi nan ne ko wanda ya daddatsa bawan da ya mallaka fa alaihi ayyu utikahu wajibi ne ya yanta shi zai ga tuwa in je kasuwa in siyo shi da kuɗi na in tsula kuma ba zan iya yi mashi komai ba ya kama shi ya daddatse mai yan yatsu ya faffasa mashi baya ya tsatsaga mashi fuska ya mai musula kenan to fa alaihi ayyutikahu wajibi ne yazo ya yanta shi akwai hadisi Abdullah dan Umar wanda aliman Muslim da wani shi suka fitar Abdullah dan Umar yake ta naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta mallaka mamlukahu aw darabahu fa kafaratu fa kafaratuhu ayyutikahu ko ayyatikahu wanda ya mari bawan shi ya mare shi allatamu ya mare shi ya duke shi da tafin hannu a fuska au darabahu ko kuma ya duke shi a wani bangare daga bangarorin jikin shi to kafarar wannan mari da yayi wa bawa shine ayyatikahu ya yanta bawa wannan yana so har da Allah shi da mahalicin shi lafiya kenan wa illa idan ba haka ba a atakahul imamu awil hakimu shugaba na addini wanda in shi ke da fawa kenan ko kuma jagora na gudanarwa to sai yanta bawan a madadin shi ke to bawan da kamara mun yanta shi shi ganin yayin ba sauran wata magana kuma to shine wa illa atakahu al-imamu aw al-hakimu wa man ataka shirkan lahu wanda ya yanta ɓangaren tarayyar shi da wasu a cikin wani bawa fi abdin shine wa man'ataka shirkan lahu fi abdin wanda ya yanta ɓangaren tarayyar shi a cikin wani bawa damina li shuraka'ihi nasibahum ba'da takwimi to abinda shari'a take so shine yayi lissafin kudin kasan waɗancan sai ya biya su sai bawan ya zama cikakken bawa kenan kan misali su hudu yanzu sun mallaki bawa sai aka yi wa bawan kudi dubu ɗari hudu sai ce shi ya yanta kasan shi yanzu bawan ya samu yanci da kashi ashirin da biyar kenan to abin da shari'a take so don ya cika ladar shi shine sai ce to wane kai ma kana da ashirin da biyar gata kai ma kana da ashirin da biyar a bawan nan gata kai ma wane kana da ashirin da biyar gata sai bawan ya samu yanci ka sallami waɗancan kenan mutum ya ya fitar da su sai ce wa illa idan bai iya yin haka ba dan ba dole bane kuma wannan zai iya yiwa iya kasan shi kawai zai iya yantawa bai da kuɗin da zai sallami abokan mallakar shi gabawa to idan ba haka ba ataka nasibahu faqas ya yanta iya raban shi kawai sai kira bawan ya ce to mu hudu muka mallake ka amma na na yanta ni ta kaso na na yanta ka su da ka sai bawan ya je ma wancan na farko hidima ya ma na biyu hidima ya ma na uku hidima ranar da zai ma na hudu sai wa kanshi a ranar shi tsani su da ka ya samu inci da kashi ashirin kaga wani zai ce ka amma turawa sun taimake mu sun cuce mu dai to ba gara wannan bautar ba da bautar da ake masa yanzu tun da kai yanzu ni da kai shi za mu sami yancin an ce yancin a demokaradiyya yake kuma in ka leƙa sai ka hango bauta ce a ciki in ka alatul fitna ta saka tsuko wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin to ita ce ba a ciki waccan kuwa ga hanyoyin nan da yawa an fitar na a samu yancin a yi kitaba a yi itiku an faɗa falalar a yi ta dabiri sannan ga falala da musulunci ke zuwa da ita na ayyuka abubuwa da yawa idan ba haka ba wa illa ataka nasibahu alal faqat shikenan sai wannan bawa sai ya samu yanci ta bangaren wannan da ya danta shi kawai daga nan sai me wattasa ala abdu sai kuma bawa ya ci gaba da faɗi tashi sai ya ci gaba da faɗi tashi kila a cikin iyayen gidan shi ne ya kira shi ce to ni ma rabo na dai ka kawo min kuɗin nawa ka bashi ko nawa aka yi kiyasin ka ko kuma kawo man kaza kawai kawo man dubu kaza shikenan kayan ki inda su ya dauka ba shi shikenan ko kuma ya ce kai wani ma yi maka tabarru'i ya yanta ka ballanta na ni ni ma yana zuwa Allah ya yanta ni ni ma bai kana yanta ka da rabona kaga ya samu yanci da rabi kenan su da ka rabi hidimar shi rabi hidimar waɗanda suka yanta shi hidimar wa'a hidimar waɗanda su ba su yanta shi ba in yayi laifin da za a yi mashi hukunci to gwargwadon kasan yancin shi to gwargwadon haddin ƴaƴa da za a yi mashi gwargwadon kasan shi na bauta gwargwadon haddin da ake wa baki haka alƙali zai zauna ya fitar da lissafi mutum hudu suka mallake shi sai ɗaya ya ƴanta shi sai ya aikata zina ba a kashe bawa dama sai ka ce bulala ɗari za a yi mashi yanzu kaga inda tsantsar bawa ne hamsin za a yi mashi kama ya samu yanci da kashi ashirin da biyar su da ka sai a mai kashi sai a mai bulala ashirin da biyar cikakku raguwar saba'in da biyar ɗin kuma sai a raba uku a sai a raba ta biyu sai a ɗauki rabin sai a yi mashi ita ce ita ce ka san shi wa illa awassas al'abdu daga nan sai bawa ya ci gaba da faɗi tashi ya ci gaba da roƙon Allah wa sallallahu min fadlihi kuma Allah zai buɗa mishi akwai hadisi Abdullah dan Umar da cikin al-sahihaini Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ataka shirkan lahu fi abdin wa kana lahu malun yablugu thamana al-abdi uwima alaihi wanda bi yake da bawa kuma sai ya yanta bawan wanda yake da tarayyar bawa da wasu sai ya yanta kasan shi wa kana lahu malun ko mutumin nan yana da dukiyar da zai iya biyan kudin bawan can to ai mai lissafi ya biya kimar bawa kuma idan an tashi kimar ai mashi kima ta adalci fa ka shuraka'ahu hisasahum abokan tarayyar sai bayo kowa kudin kasan shi wa ataka alaihi al'abda sai zama ya yanta bawan da haka wa illa faqad utika alaihima utika idan ba haka ba bawan zai zauna da da bauta ta bangaren bauta da yanci ta bangaren inda ya samu yanci to sai ce wala yasifu shartul wala'i li ghairi man ataqa baya halatta sanya sharadin walici ga wanda ba shi ya yanta ba wannan larabawa a lokacin suna yawan yi shi saboda dabara ce akwai abin da ake ce mashi alwala walici za ta iya yi wa yanzu a tafi can wata uwa duniya a ƙasashen yamma ko ƙasashen gabas mai nisa sai a kama wani a matsayin bawa a yi ta sayar da shi a yi ta sayar da shi haka saye shi a nan kila yana ɗan yaro shekara uku hudu biyar ya girma ya taso bayan ya kai talatin da biyar kila ya zama ɗan kasuwa ka zama wani babban ɗan boko ko wani risata ko wani mai hada-hadar kuɗi kawai sai ya samu ‘yanci to yanzu ɗan adam ba zai zauna bai da wani mai gida ba to waye mai gidan shi wannan da ya ‘yanta shi shi ne mai gidan shi to akwai wata dabara da larabawa ke yi a lokacin sai zai ce to kai bawa na ne wani zai saye ka in ya saye ka kuma zai yanta ka zau da haka za mu haƙura da juna biya bai wa juna abin da aka yi sai ya samu wanda zai saye bawan sai ce to na yadda zan ciyar maka da bawa na amma da sharaɗin ni ke da walayar shi ko wala'in shi in an ce kai ke da wala'in shi yanzu kai ne matsayin mahaifin shi kai ne matsayin mahaifiyar shi kai ne matsayin dangin uwa da dangin uba kai ne shaƙiƙi kai ne li'abbi kai ne li'ummi kai ne asaba bil nafsi da asaba bil gai komi kai ne da zai faɗi ya rasu kai kadai zaka gaje shi naka ce me nawa za a raba sai ka ce ba sai a raba ba ya kwashe duka to wani sai zai ce to zan sayar maka da bawa amma wala'un shi ko wala'in shi na hannuna annabi ya ce bai halarta ba wannan bayanin ya fito karara lokacin da sai da aisha radiyallahu anha ta yi niyyar sayan barira ta yanta masu mallakar barira sun kira barira sun ce mata to kenan za mu yanta ki duk shekara za ki ba mu ukiya ɗaya har tsawon shekaru tara don ka zo ka ce to duk shekara za ka ban miliyan uku har shekara tara daga nan je ka ka zama ɗa murna ce ta yi ba don ba ƙaramin nasara ba ce sai ta zo ta faɗa wa sai da aisha radiyallahu anha sai aisha rike ce wata ki je ki ce to in sun sayar man da ke uƙiya tara ni zan saye ki sayin yan takin sai su kuma suka ce eh sun yarda da cinikin amma wala nasu ne kene yanzu in ta yanta barira uwa ita aisha ba ita bace uwar gidanta shikenan barira ta dawo gida sai sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sai suka tattauna ta faɗa ma Aisha abin da suka ce sai annabi ya ji me suka ce sai ya ce ma Aisha Aisha ke biya ta saboda aslan alwala'u liman a'ataqa shikenan Aisha ta take kuɗi su suna ga Aisha ta yadda ne yanzu sun take ga ukiya tara wanda za a biya sanan da shekara tara yau ga ta cak kuma ga wala na barira ko sai can an jima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari yace me ya shafi wasu mutane ne suke kirkiro wasu dokoki da ba su a littafin Allah to alwala'u liman atafa wala'u yana nan ga wanda ya yanta to da Aisha ke da wala'in barira daga nan kwa da bakin shi shiru wahayi ne ba a da da wahayi to baya halatta mutum ya zo ya sharɗanta alwala da gairi man atafa ga wanda ba shi yanta ba innamal wala liman atafa ka'ida kenan walicci na nan ga wanda ya yanta yasa ya hau minbari ma balu aqwamin a wata riwayar ma balu unasin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi me ke taɓa tunanin wasu mutane suke sanya wasu sharuɗa da ba su a littafin Allah manishtara a sharɗan laisa fi kitabillahi falaisa lahu duk wanda ya saka sharaɗin da ba shi a littafin Allah yayi banza wannan sharaɗin ba a littafi da shi wa in sharaɗan mi'ata marra ko ya sa sharaɗi ɗari sharɗun lahi a haƙƙu wa ausaku sharaɗin Allah shi ya fi cancanta mafi kuma shi ya fi ƙwari da ƙarfi da haka shi ya fi wajaba a bakula wai duzu ta dabiru ya shiga wata matsalar yanzu wannan ya gawa mana da matsalar kitaba akwai matsala ta itku haka nan kai kanka kawai ka ce wani je kana yanta ka kai itku kenan akwai kuma mukataba ko kitaba shine ka samu bawa ka ce mashi to zan yanta ka amma ina so sai ka rika ajiye man kaza da kaza da kaza har tsawon lokaci kaza ku rika yi ana rubutawa shi kuma yana ajiyewa idan aka kai lokacin bai gaza ba shikenan ya ɗin to sai ya ce wai juju tadabiru ya shiga wata matsalar ya halatta kuma a yi tadabiri wannan tadabirin a wancan lokaci larabawa na yin shi kuma gaskiya suna zama lafiya amma yanzu kamar in aka in aka rika wannan tadbirin za a sha wuya in an ce shine ka zo ka ce wa an tu'tika wa ya'tikal muslimu al'abda an duburihi shine zai ce wannan bawan nawa da zaran na mutu ya zama da ka samu wani dan yahu yahu ka faɗa mashi haka ai zai ɗibo abokan shi a aika ka don ya zama ɗako kamar su wancan lokaci ina ba za su yi haka ba to wannan abin shi ake ce mashi tagabiri shine an tutika al'abda an duburin karata yancin ba yan tabawanka da rasuwarka kenan kai yanzu ba za ka ga rayuwar shi da yanci ba da zaran na rasu kai kuma ka zama ɗa to ya halasta a irin wannan yancin eh na kulla shi da rasuwar mutum yace na ne eh fa ya taku sai ba wannan sai ya sami inci bi mauti malikihi da rasuwar wanda ya mallake shi wanda ya mishi tadabiri wa idha taja al malik jaza lahu bai'uhu in talauci ya shafi wanda ya tadabirin ya halatta ya kama shi ya siyar yanzu ya ce wani idan na rasu ka zama ɗa ya kai shekarar wahala ba abinci ba abin sha ga rashin lafiya ga gyaran gida kuma wannan bawan kaɗai ya mallaka zai iya kama shi da ya an fasa shari'a ta halartar da haka an fasa ba tare da wata damuwa ba shine jaza lahu bai'uhu akwai hadisin Jabir da ke cikin Sahih al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rajulan a'taka gulaman lahu an dubure wani mutum ya yanta wani bawan shi Jabir ne yake cewa wani mutum ya yanta bawan shi yace inna mutuka zama da fahtada sai talauci ya shafe shi fa akadahu annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama bawa mai yashtarihi minni ya kamo bawan yake ta jama'a ga wani bawa wa zai saye shi a hannuna fashtarahu na'im ibn abdullah bi kaza wa kaza fa dafa'ahu ilay sai ibn abdullah ya saye shi da wasu yan dinarai na gurgudan kaza da kaza ya mika wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuɗi wancan kuma bawa ya dawo ruwa sai dai shi wannan tadabirin ana so mutum ya kiyaye ya zama na abin da za ka dabbara ko kai tadabirin ya zama na ya wuce ɗaya bisa ukun abin da ka mallaka in bai kai ɗaya bisa uku ba to sai dai a dawo da shi bawan ɗaya bisa uku sai ya cika raguwar kuɗin sai ya samu cikakken yanci idan bai da kuɗin da zai cika sai ya samu yanci da gwargwadon ɗaya bisa ukun da marigayi ya yanta shi sai kuma ya ci gaba da hidimar bauta da gwargwadon kason kwanakin yanci a tattare da shi ko gwargwadon yanci ya ce wai duzu mukata watul mamluki ala malin yu'addihi ya halatta ibiya wa bawa fansa bisa wata dukiya da zai rika bayarwa mai dallan dokin sarki ba mu labari ko ya faɗe da ake a cikin suratul nuri ba laifi kana da bayi guda biyar ka dora masu kullum su kawo maka dubu biyu dubu uku uku biyar biyar goma goma ashirin da ashirin gwargwadon yadda suke samu babu laifi aka yi dora masu wannan ɗawainiya to wannan ɗawainiyar ita ake so ta zama ƙarƙashin mukataba citowa ne za ka biya ni miliyan biyar cikin shekara biyar duk shekara za ka miliyan ɗaya amma kullum ka fita kai aiki duk sati za ka kawo man dubu kaza to yana da ƙarfi ko yana da sana'a ko yana da wata dai kafa wadda zai iya samun kuɗin ko ba ne ce wai zuwa mukatabatul mamluki ala malin yu'addi ya halatta ibiya wa bawa fansa bisa wata dukiya da zai rika bayarwa fa yasiru inda alwafa'i hurra sai ya zama ɗa a lokacin da ya cika wannan adadi da yanayi aka nemi ya baya wa yuqtaqu minhu bi qadari ma sallama za a yanta shi da gwargwadon abinda ya bayar wannan kuma yana da fuskoki da yawa da zai iya zama haka akwai hadisi ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa ya same shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama nabi yake cewa yu'addil yu'addil mukatibu bi hissati ma adda diyatal hurri wa ma baqiya diyatal abdi misali yanzu an ce ya ce zai bashi miliyan biyar a cikin shekara biyar duk shekara miliyan ɗaya ya bashi shekara uku sun shiga ta hudu da wata biyu sai wanda ya mallake shi ya rasu ko kuma ya dakatar da shi daga karɓar to sai ya zama ya samu yanci da gwargwadon kwanakin da ya bayar wannan ta'ajis ɗin ya zama ba daga gare shi bane fa ba shine da ke fita ya wofa fitika ya kawo ce ranka ya daɗe gashi na wannan makon aka yi mako ɗaya aka yi biyu aka yi uku aka tuntuɓe shi aka ce ya labari ce shi yanzu bai da sana'a daga shi bai san da zai ci ko wannan dubu ɗari kaza ko dirhami ko dananir kaza ba to sai ya ce a ajaza kenan ya ajaza kenan ya gaza to tunda ya gaza shi kenan ba abin da wani zai iya mashi to sannan bai ce to zai zai zai samu yanci da gwargwadon abin da ya bayar na neman fansa na mukatabar da aka dora mashi zai kuma zama bawa bi kadari ma baqiya min diyati da gurgudan abin da ya saura akan shi na kudin da zai bayar na mukataba wa idza ajaza an taslimi malil mukataba adatir riki idan ya gaza wajen bayar da kudin abin nan din kudin eh fansar adatir riki kudin mukatabar da aka yi mashi ce to za ka rika ba da kaza kaza duk wata ne duk sati ne duk rana ne duk kwana biyu ne almuslimu na ala shurutihim dai shikenan kawai sai ya gaza da hujjar ya rasa aiki da hujjar ya rasa kaza da hujjar kaza to wannan mutumi a da firriki ya koma cikin abin nan bauta to ya tafi wata mas'alar ta bayi wa man istawlada amatahu lam yahilla lahu bai'uha yanzu ya gama da bawa mukatabi yanzu ya dawo ga kuyanga ummul walad ita ce kuyangar da me ita ke kwanciya da ita har ta haihu ko har ta yi bari in ko ta samu ciki ta haife shi ba ta haife shi ba barin shi ta yi an haife shi duk wannan dai in an samu ɗaya cikin wayannan ita wannan baiwa ba dama ya sayar da ita yanzu ta samu wani abu na yanci ta zama ummul walad so da ba za ta haifar mashi ƴaƴa ba a matsayin shi na ɗa kuma ƴaƴa suna bin sun biyo shi ne tunda shi ba bawa bane suna da yanci ba bayi bane da suka bi mahaifiyarsu tunda shi ba bawa bane to wanda ya haihu da kuyan garish lam yahilla lahu bai'uha baya halatta ya sayar da ita akwai hadisi Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma wanda Imam Abu Ahmad ibn Hanbal da Ibn Majah da Hakim da sun fitar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man wati'a amatahu fa waladat lahu fa hiya mu'taqatun an duburin minhu duk wanda ya sadu da kuyangar shi har ta haifan mashi to ta samu yanci an duburin yanzu ba ta yanci ba duk hukuncin ta yana na hukuncin bayi amma ana cewa ya rasu shikenan kaga sabanin wanda aka yi mata tadabiri shi tadabiri za ka iya wa namiji za ka iya wa mace sannan kai ka sa kanka kuma radda wata gajiyawa ko talauci ko kunci ya bijiro ba wannan zai iya komawa ruwa ita ko wannan suna da bambanci matukar ta samu ciki ko da bari ne ta yi da mai gida ba zai sai da ita ba ba zai kyautar da ita ba tana nan a matsayin bawa ko da ita kaɗai ya mallaka a duniya ta zama ya to ai sai fa an siyar da ita ne za a samu kuɗin gado ta ce to ai ku ba ku da kuɗin gado kenan saboda abinda babanku ya bari uce qat'an dubure to shi yake nufi anan to sai karshe karshe yake cewa wa atakat bi mautihi wannan mata ta samu inci da mutuwar shi kaje inda mutuwar wani ke zama tashin wani aw bi takhayyirihi ko kuma idan idan ya zabi ta zama ɗaya din li itqiha ta hanyar yanta ta yace to wance ai ba a jira sai na mutu ba na yanta ki kaga wannan bi ikhtiyarihi kenan to idan yi haka ya halatta wannan shine abinda wannan babi na al'itku ya kunsa zamu iya fara babin wakafi a gurguje ko ko da ashirin ake sallah da rabi ne ko yace babul wakafi babi da zai magana akan wakafi al-waqaf min at-tabarru'at al-hasana shi wakafi shine ɗaukar wani abu mai amfani da saka shi domin amfanin al'umma gaba ɗaya shi yake ce ma wakafi mutanen jahiliya la ya arifu na kuta-kuta san wakafi ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara zuwa da bayani na wakafi domin mutum zai iya juyar da wani wata dukiya ko wani kaso na dukiyar shi ya ajiye shi domin amfanuwar musulmi gaba ɗaya waɗanda suke da rai a lokacin da wanda za su zo daga baya wannan shine waƙafi ibada ce mai muhimmanci zaka iya wa kanka zaka yi kaza zaka yi kaza saboda zaka ci gajiyar abu tana cikin kuma ibadatun muta'addiya kuma tana cikin sadakatun jariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa kusan abubuwa guda bakwai wanda duk wanda ya su wakati ne kai kuma sadaka ce jariya ga hadisin abi hurairata radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya rasu ayyukan shi duka sun tsaya komai da ka san mutum nayi a bashi lada wallahi komai ya tsaya illa min salati sai dai daga abubuwa guda uku yace sadakatin jariya ko sadaka mai gudana wannan sadaka mai gudana ita ce wannan waƙafin ka zo ka ce to yanzu ya me zan bari wanda ko da na rasu ‘yan uwa da abin nan al'umma ta za su ci gaba da amfana da shi a rayuwarsu yau da kullum ke to makaranta ce sai ka gina masallaci ne sai ka gina ɗakin karatu ne sai ka gina asibiti ne sai ka gina ƙur'ani ne sai ka gadar da su a wata bishiya ce sai ka dasa ta a wata magudanar ruwa ce sai ka gudanar da shi wannan ruwa a wani ilimi ne da za ka karantar da wasu ci gaba da awu ilmayyun awu ilmiyun tafa'u bihi to duka waɗannan suna cikin sadaqatun jariya kuma ibadatun muta'addiya kuma awqafun nafi'a mutun na rasuwa komai nashi da tsaya sallar da kake zuwa kai ba za ka iya zuwa ba to ya za a baka na da aikin da baka yi ba umara da kake zuwa da hajji duk ba za ka iya zuwa ba amma da wayannan ayyukan sai ta diban lada ana ba mutum eh buta ce wani ya dauka yayi alwala kana da lada mushafi ne ka gadar wani ya dauka ya karanta kana da lada to sai ka ga mutum ya tashi a ranar lahira yana da abubuwa da yawa waɗanda za su iya taimakon shi kawai sai ga ya shiga aljanna cikin sauki idan mutum kuma bai bari ba to yana kallo ana kyakkyawan rabo a lahira amma shi lamba shi ba za ta fito ba mala ya ce man habbasa mulkahu fi sabilillahi sara muhabbasa abin nan muhabbasan ko muhbasan wanda ya tsare wani abu da ya mallaka mana ya keɓe wani abu da ya mallaka fi sabilillah don amfanin mutane don Allah wannan abin ya zama hubusi kuma wannan abin ya zama wakati ana ce mashi alwakafu ana ce mashi kuma alhubus walahu an yaj'ala wallatahu li ayyi masrafin sha'a mimma fihi qurba walau kuma ya halatta ga wanda ya sa wakafi ayyaj'ala hullatahu ya sanya ribar da za a rika samu daga kayan wakafin li ayyi masrifin sha'a a wata fage a kowace irin fuska ta kashe kuɗi in zai iya zuwa kawai sai ya yi masallaci sai ya shaguna sai shagunan na masallacin ne ko yi shagunan a jikin masallacin amma sai ce duk kudin hayan da shagon ya tara a rika rabawa ƴaƴan marayun da ke sallah a masallacin ko ƴaƴan marayun garin ko a riƙa ɗibar wannan kuɗin ana biyan kuɗin makaranta na wasu ko kuma a'a a gina a riƙa tara kuɗin har a gina gidan ɗalibai gidan kaza gidan kaza ko ɗakin kaza da ɗakin kaza ya ce min ma fihi ƙurba amma dai duk abin da za ka juyar da kuɗin kayan wakafi ya zama na aiki ne na ibada rika zo kai masallaci ka gina shaguna sai kuma ka ce to kuɗin a rika ɗiba ana ba wani shugaban wani ƙoroso da ce wannan kuma baya halatta so da wannan ba aikin ɗa'a ba ne sai ce walil mutawalli alaihi an yi akula min hubil ma'aruf ya halatta ga mai kula da wakafi ya ci daga wakafin da kyautatawa za ka iya gonar inabi ka ce to a sa gwanda a sa lemu a sa gwaiba kai kuma wani zo ka rika kula da inabin to kai da aka saka kula da shi ba laifi ka rika ci a ciki amma dai cin ya zama bil ma'ruf ya dace da shari'a kuma ya ma dace da al'adar ku mutane ta yadda ba za a ce ya ci da yawa ba idan da labari zai fasu yace walil waqifi ay yaj'ala nafsahu fi waqfihi ka sa'iril muslimina ya halatta ga wanda ya bada abu waqafi ya sanya kanshi fi waqafihi a wannan waqafin ka sa'irin musulmi ne kamar yadda sauran musulmi suke ci sadaka in ya ware wani abu na waqafi wanda ake wani amfani da shi a ayyuka na ibada ba da shi ma zai ya halatta ya zo shi ma ya zama yadda ku daga waje za ku zo ku amfana shi ma zai zo ya amfana yadda wanda daga nesa zai zo ya amfana to shine akramu qaribin shi ma zai zo ya amfana wa man waqafa shay'an duk wanda ya ba da waƙafin wani abu mudarratan waƙafin ya zama zai cutar liwarisihi ga masu gadon shi to kana waƙafuhu baƙila waƙafin shi ya zama ɓatacci bai mallaki komai sai wata gona guda ɗaya to hanya har ta zo jikin wurin ita kenan ya mallaka sai ce zai masallaci saboda sabuwar anguwa ce ya ce fa waqafu ka batil Allah ba su ka bayar kuma ka koma kana taraki kana tukaffifun nasa a shine shari'a ba ta su amma ba laifi ka zo ka ka sanya waqafi na abinda al'ummar ka da ƴaƴanka ba za su cutu ba a wannan kuma abu ne mai kyau har ma ga wasu kare in fululucin ka sama ko cewa ka iya zuwa kai ma ka shiga daga ciki mun sha maimaitawa wakafin arrajihi kaga shine daraktan kula da wakafin shi ma ma'aikacin wakafin ne ya halitta kuma ka bada wakafin kamfani ka zama daraktan kamfanin a rika biyan ka da abinda kamfanin ke tarawa ya halitta yace wa man wasa amalan fi masjidin a wa man waza amalan fi masjidin wanda ya ɗibo wasu sununun kuɗi ya zuba don gyara wani masallaci a mace hade ko wani wurin taruwar mutane don ayyukan ibada na yau da kullum ila wani fili a bayan gari da mutane ke idi to yanzu me yake nufi la yantafi bihi ahadun ya zama na wannan abun ba mai amfana da shi kwata kwata to jaza sarfuhu fi aslil hajati to ya halatta a juyar da shi ga asalin ayyuka da mutane ke da bukata wannan maganar tashi amsa ta bayar akan ɗaya ɓangaren a matsala khilafiyar da suke kawowa cewa idan wani ya zo ya ce ga filin nan a yi masallaci ashe can tsallaken da masallaci can ma tsallaken da masallaci amma masallatan can da can da na gidajen nan suna da bukatar asibiti to ya halatta a juyar da wannan fili a juyar da kudin ginin su koma a gina asibiti ya ce eh in dai gina asibiti shine maslahar al'umma to ya halatta a juyar da wakafi min jihatihi ila ukhra li tatimmal masalih dan maslahohin su fi tabbata wa masalihil muslimina na'am a nan haka nan kuna kuwa rubuta fi ahadil hajjaji shi ma ya yi kawai ma zai fi ba da ma'ana fi ahadil hajjaji sai a juyar da wannan wakafi da bai da gajiya ko bai da rawaji ko bai da wata cikakkar fa'ida sai a juyar da shi a ɗayan bukatun mutane duk abin da su mutane suke da bukata shi za a yi ya ce wa masalihi musulmi na da amfanuwar musulmi wa min zalika ma yuzau fil ka'abati yana daga cikin wakafi abin da ake sawa ka'aba wa fi masjidihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma abin da ake sawa a masallacin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga dai Ka'aba hidima ake mata in ka je go YouTube zaka iya browsing din department wa tahhir baiti director ne a cikin masallacin su ne suke kula da tsaftace masallacin kawar da bola suna da ma'aikata na tun wajen su shekaru kusan mutum dubu goma daraktar ɗaya yake da shi su ne a makka su ne a madina abin zai baka mamaki kuna ɗawafin ku kuma za su wanke masallacin musamman yanzu da yake an samu ci gaba shi sa wani bakadire a kano ya ce allah kaɗai ya san hikimar ta sa ya ɗauki ka'aban nan ya ba wa hajiyawa ya ce da mu aka ba da an ga tamfe ne kan shi ya faɗa ce bid'ar da za a yi amma ne da ka zo za su ingije ka ce haram haram haram alaji su ture ka kawai an gama ka duba su ma yadda saudiya ne suke kula rana guda akan wanke shi kusan sun shida duk bayan awa uku za a wanke kuma kuna da watan ku za a yi wankin kuma wanki gargace dan shashafa za a yi sinadari za a same kyau in ka je ka neme su za ga har sun sassanya hotunan yadda suke wankin suna wanki a nishadi imma ba yanzu ba da duniya ta dan abin nan ko me ka ba su ba sa karba amma yanzu mutanen mu ka san wani daga nan yana son takara 2027 sai a ce sai ka ba mai sharar ka'aba sadaka ya karba ka zamboka da jafa'i kai kuma sai ka tafi umara kai ta shafa ma wannan kai ta shafa ma wannan lokaci ba lokaci za ka sun sanar da koraye da kome za ka yi a masallacin nan ita kyamara na nan a kanka kawai dai ka ga an maka message ka zo kana zuwa baka leta an kore ka kana karɓar kyautar masu ɗawafi salarin ne bai maka ba ba zai ka ajiye maka komawa ta sana'a kuma salarin su mana da kyau to za ga su share kafet ɗin masallacin kullum sau uku ake wankewa duk awa takwas sai an wanke shi kuma a haka za a tsoma shi a ruwa a chemical ya bushe cikin ƙasa da minti talatin ya busar da shi ya goge shi ya gyara shi a dawa a shimfiɗa to kaga aiki ne duka irin na wakaf shi yasa kowane shugaba ya zo zai kokari ya ga mene zai yi na san tun 2015 16 17 masallacin kaba na da kofofi sun kai ɗari uku kofa kofa kofa kofa kowace da sunanta da lambarta sun kai ɗari uku har ka gama yawon ka kila ba za ka ga wata ba wata na can ƙasa ne kila zai kayi ƙasa ka ƙara ƙasa ka ƙara ƙasa sannan ka ga kofar wani farfesa daga nan wajen masu bildin ɗin nan na abu Allah ya ji kan kwamishina shi ban labarin nan suna tare ana ta faziki ana ta abin da yana ta kallon rufin ka'aba ne kiran kai daɗe da kake kallo an wuce ni nan wurin an wuce farfesa wallahi da sun wuce ni nan ba zai aka aikin nan ba yana ta kallon fasaha ne yasa aka ce wutar da ka'aba ke da shi ta fi wutar da najeriya take da shi mega wannan ne dubu hudu ne ko ka'aba kawai dubu arba'in take da shi wanda mu da za mu samu dubu goma kakan mu ta yanke saka dubu hudu muke ma ne ba kamar ma shekarun jiya ma ta dawo ƙasa da dubu biyu ita duka ƙasar ake ma ne ƙasa da megawa dubu biyu wanda ba ta fi su a ba wasu ‘yan layuka ba a masallacin to duka wannan aikin masallacin wakafi ne to masallaci na cikin wurare na wakafi to wa'annan ka'idodin duka za su iya zuwa su shiga sannan waccan falalar daga wanda ya bada gudunmuwar shi kome zai iya zuwa ya shiga sai ina ne yake cewa shikenan mako wal waqfu ala al quburi li raf'i samakiha aw tazyiniha ko ba shi nan akwai shi ko aw fi'li ma yajlibu ala za'iriha yace fitnatun batila nan ya sa batila yace wakafi da ake yi ga kaburbura wani ya ware kudi yace aje a sawa kaburbura tile aje a kunna masa fitullu aje a sa masa manabir yazo a sa masa matattakalai ko aje a sa masa wuraren tsayawar masu ziyara ila wanda inda wanda suka taba zuwa makabartar yan shi'a ta dambo kafin a rushe ta duk zaka ga wayannan abalan kabari inda na wani ne za ga har rumfa za a zo a yi a wuri na tsatsayawa matattakala matattakala ka je ga rumfa nan sai maka inuwa ka karkato ga fulawoyi nan ana ba wasu ruwa wasu kuma artificial ga ado na wuri ya ɗauka da launuka mabambanta to dukkanin liraf isamkeha domin a ɗaga ginin kabarin ya za yi ginin ƙabarin wani ya zama dab da ƙasa haka a auta ziniha ko kuma a ƙawata ƙabarbura da wani dangin kayan ado na al'adar mutanen a wafi da ma ya zibo ala za'iriha ko kuma yin ma wannan abin adan da zai sanya fitina ga mai ziyara to duka wannan ba tsil shari'a ba ta yadda ba haramun ne haramun ne haramun ne kenan wannan ba wakafi bane kenan wakafin da zaka ware ya zama na wakafi ne na ayyuka na ibada da shari'a ta halatta in kai haka shikenan amma wakafi cikin abin da ba na ibada bane wannan ba wakafi bane wani yazo yake bari in sai Real Madrid saboda yara su rika motsa jiki a wannan ba wakafi bane to da wakaf ne ja'ir ko kuma bari ka zo ka gina wani wuri yara su rika kallon fina-finai ne ko baɗala ne to shi wannan wakaf ne batin ba ma a kiran shi wakafi so da shi barna ce zalla haka yi abin da yake fihi abin nan tad'imun li masalihi aw li salihil muslimi kai wani abu ka ce da dukiya wanda a ciki akwai karfafa gwiwa da baiwa al'umma kariya shi kenan ko? to sai mu dakata nan mu da lokacin Allah kai mu darasin gaba sai mu tashi kitabul hadaya wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ai fa ya ce ai ya ce kai tsaye ita wadda aka haifa ya ce ba ta da matsala وعليكم السلام ورحمة الله إيه ba bayan yanzu to sai dai mutum ya nemi falalar ta wasu fuskokin kila shi yasa ya goya matsalar da wakafi wanda shi ma kimar shi bai gaza waccan ba wajen falala saboda ibada ce ita ma muta'addiya to da kai mutu ya zaɓi wani aiki na al'umma na amfanin al'umma wanda zai musu domin su ci gajiyar shi na
da halin da yake bayarwa a kowane eh shi zai shiga cikin dai wasu ibadu ne shi ba wa'in tabawa bane saboda shi ba bawa bane duk da cewa yana hannun wasu saboda in ma sun mai da shi bawa ba ta hanyar da shari'a ta halattar bane sai dai ba laifi za iya taimakawa a ga cewa an kubutar da shi da rayuwar shi da lafiyar shi to daga ƙarshe akwai sanarwa da imam malam suleiman kwakwarma ne ya kawo na wata makaranta madrasatu madinati al-munawwara li tahfiz al-Qur'an wanda take rugan na Ruma a nan kwakwar Manu yankin Gomo a karamar hukumar Sabon Gari da su yayin saukar karatun Qur'ani na ɗalibansu a karo na farko a ranar Lahadin nan mai zuwa hudu ga watan Januwari da misalin karfi tara a harabar makarantar. Allah ya sanya albarka ya kai mai ba da mutum zuwa hannu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.